الحمد لله نبي التابعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan wato dare na lahadi biyu ga watan safar shekara ta 1442 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 20 ko 20 ga watan tara shekara ta 2020 miladiya idan ba manta ba muna sura ta 25 a cikin alqur'ani mai girma mun kuma yi darasi guda hudu za mu tashi wato suratul furqan za kuma mu tashi darasi na biyar a wannan sura mai albarka daidai aya ta hamsin da takwas muna da bakwai ko muna roƙon ubangiji maraukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya kuma ba mu iko aiki da abin da zamu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد رب وسبح بحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا ما نيجي يخبر تعالى عن جهل المشركين الله ولا وكين سركي yana ba mu labari dangane da jahilcin mushrikai sai ibadati mugairillahi min al-asnam dangane da yadda suke bautawa wato kowa bayan ubangiji madaukakin sarki na gumaka allati la tamliku lahum darran wala naf'an wanda ba ta iya daukar musu cuta ko amfani bila dalili ka bila dalili ko bila dalili qadihim ila zalik ba wani dalilin da yake jan su akan haka sannan kuma wala hujjatan addatum ilayhi ba wata hujja da ta sa suke yin abin da suke nan shegantaka bal bi mujarradil ara suna yin wannan ne da tsantsan ra'ayi kawai ba tare da wani dalili ba da son zuciya wacce tahi da sha'awa sha'awa wal ahwa wato da bibiyar zukatan wa hum yuwalunahum wa yuqatiluna fi sabilihim suna jibincin lamarin gumakan su kuma suna yaki saboda gumaka ba wai dan Allah ba wa yu'aduna Allah wa rasula wal mu'minuna fihi suna kin Allah da banzo da mu'mine saboda waɗannan gumakan da suke bautawa shine ma da yake waje hada kala shi za Allah yake wato ya faɗi wannan magana cewa wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut lalle ka dogara ga ubangiji madaukakin sarki alladhi la yamutu wanda baya mutuwa al-hayy alladhi la yamut rayayyan da ba zai mutu ba shine al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdi sannan kuma ka rika tasbihi da godewa Allah madaukakin sarki wa kafadihi bi dhunubi ibadihi khabiran basira lalle ya ike shi ya ita bi dhunubi ibadihi dangane ubangiji madaukakin sarki ya ise ba da labarin zunuban bayinsa waɗanda suke aiwatarwa shine wa kafadihi bi dhunubi ibadihi khabiran basira lalle na khabira lalle ubangiji madaukakin sarki ya ise ba da labari wato irin zunuban da bayi suke aiwatarwa dangane da wannan ayar malamai musamman sai Imam al-Qurtubi da sauran malaman tafsiri suna maganganu na tadabburi akan ayar sai na cewa wa tawakkal kai tawakkali ka dogara ga Allah abin da ake kira tawakkali shine mutum ya rike abubuwa guda biyu yayi iyayin sai bawa Allah sauran duk abin da zaka yi kai iyayin ka barwa Allah ka dora da addu'a wannan shine tawakkali shi za annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ga wani daban wani sahabi lokacin da ya zo ajiye dabba sai ya ce wa kabaro yake Allah yace ilha wa tawakkal ko ma ka daure da sai ka dogara ga Allah saboda haka duk abin da Allah ya baka gida ne da kai kulle sai kuma ka koma ga yayin kullewa kai addu'a ka koma kuma gida kai ka kwanta kai addu'a to shine tawakkali amma mutum ya bar kofar gidansa a bude ba mu kulle yayi magana yace shi ya dogara ga Allah ko shakka babu wannan ba dogaro bane sunansa tawakkuli tawakkali ga Allah madaukakin sarki shine yi bibiyar abin da Allah madaukakin sarki wato yake ayi wannan shine abin da ake bukata dangane da wanda zai yi tawakkali sannan kuma a karkashin tawakkali akwai ayoyi da yawa da Allah madaukakin sarki wato ya faɗa a cikin alqur'ani kaga idan ka koma can cikin suratul hadid Allah madaukakin sarki ya ga ma huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shine na farko kuma na ƙarshe shine na fili da koye wa huwa bi kulli shay'in alim wannan ana so a ƙara fito ma da ita ne ka gane ma'anar ta dan ka gane da wa zaka dogara na farko da na ƙarshe idan ka yarda da shine ne wannan sifa to in ka dogara ga shi ba ba abin da zai tsorata ka shi za a ce tunawa da wannan ayar sannan kuma Allah madaukakin sarki yana gaya mana can wato suratul maida ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas duk wannan ayoyi ne da suke karin bayani akan wato abin da ya shafi tawakkali to yi da Allah madaukakin sarki ya gaya mana wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut sannan a cikin ayar har yau za mu ga bayan tawakkali akwai aya ko kuma akwai sunan Allah madaukakin sarki wanda wato suna ne daga cikin ismul lahi azam wanda Imam al-Qurtubi da sauran malamai suke cewa idan ka kalli sunan da kyau zaka ga cewa suna ne da ya bayyana ya zo a yan tagwaye a cikin alkurani a gurare uku kuma annabi ya faɗa a wani hadisi cewa ismul lahi azam ya tabbata a surori guda uku farko suratul baqara suratu ali imran da suratu daha Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Imam al-Qurtubi yace ni inda wato wannan sunan yazo kai sun zo a gurare uku ne a gwane kamar hakan da wutai ne guri na farko shine wannan na biyu kuma alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum farko ali imran sannan kuma na uku anatil wujuh lil hayyul qayyum yace wayannan gurare guda uku wato sun fito ne da wayannan sunayen tagwaye kuma shi ne sunan da Allah madaukakin sarki wato idan ka roke shi da shi zai amsa maka to shine wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut sannan kuma al-hayy ya zo wato a wurare kamar guda biyu shi kadai amma al-qayyum aka ce ba inda ya zo shi kadai a alqur'ani sai a suratul ra'd afa man huwa qa'imun da ya zo shi ma ba al-qayyum ya zo da shi sai ka san me ma'anar zaka gane suna ne na al-qayyum to saboda haka wannan shine ababen da malamai suke faɗa dangane da abin da ya shafi wannan wato al-hayyul qayyum na cewa mutum ya karanta sunan Allah madaukakin sarki da kuma halanto wannan sunan Allah to zai mata biyu sannan sai yake kuma hadisi ya tabbata na Salman al-Farisi wanda Annabi alaihi salatu wasalam wato wata rana Salman al-Farisi ya haɗu da Annabi alaihi salatu wasalam a tsaye daga cikin hanyoyin Madina kawai yana ganin sa fata jada lahu je baɗi ya masa sujjada ya faɗi domin lokacin da ya jima da musulunta ba asalin shi bautar wuta yake Salman al-Farisi sai Annabi alaihi salatu wasallam yace da la tasjud li ya Salman ba ya mun sujjada ya kai Salman ni ba Allah bane wajjul lil hayy alladhi la yamut in za ka yi sujjada kai ga wanda wanda yake rayayye alladhi la yamut wanda ba zai mutu ba saboda haka wannan ma ya ƙara fito da ma'anar al-hayyul qayyum sai Allah yace wa sabbih bihamdi sannan ka rika tasbihi bihamdi ta hanyar godewa Allah madaukakin sarki mala yace ai akrana baina hamdi wa tasbihi Allah ya gwama tsakanin gode masa da kuma yin tasbihi nata wani hada kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul shi da annabi yake faɗa cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdi a sujada da kuma ruku'i sau ai akhlis lahu ibada wa tawakkul ka tsarkake ibada ga Allah madaukakin sarki ka kuma dogara ga shi kamar da Allah ya faɗa rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila Allah shine ubangijin gabas da yamma to karke shi a matsayin abokin dogaro abun dogaro sannan Allah ya faɗa fa abudu wa tawakkal alayhi ka bauta wa Allah ka dogara ga shi bayan ka bauta wa ka dogara ga shi sannan kuma ya faɗa a suratul mulk qul huwa rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna ga ya mutu lallai ubangiji shine ar-rahman mun yi imani da shi wa alaihi tawakkalna lallai kuma da shi muka dogara to shi sai yake wa kafa bi dhunubi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira ai da ilmihi tamma li ilmihi tam saboda ilmin Allah madaukakin sarki tikaki alladhi la yakhfa alaihi khafiya wanda babu wani abu da zai kuyar wa Allah to wanda yake da wannan zubar da shi ya kamata a dogara sai yace allazi khalaqa samawati wal arda shine wanda ya halicci kamar ka tambaya waye za a dogara da shi din sai yace wa shine wanda ya halicci sammai da kansai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su kaga huwa al hayy allazi la yamutu bi shine ya ubangijin da ba zai mutu ba shi ya halicci sammai da kansai wa huwa khaliqu kulli shay'in wa rabbuhu wa malikuhu sannan shine malikin komai kuma shine ubangijin komai shi yake wallaka komai alladhi khalaqa bi qudratihi wa sultanihi samawati sab'a wanda da ikonsa da isar da ya halitta samai guda bakwai shi yadda kake kallon su wato manya manya haka da kuma kasai guda bakwai fi sittati ayyami cikin kwanaki shida thumma stawa 'ala al-'arsh sannan ya daidaita al-'arshi istiwa an yaliqu bihi kamar yadda malamai suke fara kamar yadda Imam Malik ya fara daidaitan da ya dace ne ثم استوى على العرش الرحمن sannan ya daidaita a kan al'arshin Ubangiji na Ar-Rahman, fas'al bihi idan za ka yi roƙo, ka yi roƙo da sunan nan na Ar-Rahmanu, khabiran wanda yake gwani mai ba da labari rana alkiyama. Shi ne fas'al bihi khabira. Shi ne ma da ya gaya mana a nan cewa, ai, ita alam anhu, man huwa khabirun bihi alimun. Saboda haka in za ka yi neman sani ka nema a gurin wanda yake shi ne sananne wanda ya san fake da kuma koyi da tarari da koyi shine Allah madaukakin sarki ar-Rahman me yasa aka kawo suna ar-Rahman malam malaman tafsiri suke saboda su kafirai suna inkarin suna ar-Rahman wanda ya karanta sira zai ga ai da aka zo matsala akan wato hudaybiya lokacin da aka zo annabi yace a rubu yace sayyidina ali rubuta bismillahir rahmanir rahim sai suka ce a ku ba su yadda a rubuta bismillahir rahmanir rahim ba domin sun san Allahu ja amma ban san me ar-rahman kuma ar-rahim ba sai an goji to shine Allah madaukakin tsam annabi alaihi salatu wasallam ya ce sai inna ali ya goji ku ba san me ar-rahman ba sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya qul da'u Allah aw da'u rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna ko ku ambaci Allah ko ku ambaci Ar-Rahmanu ko wanne kuka ambata a cikin Allah yana da sunaye masu yawa saboda haka dan ba ku ce Ar-Rahmanu ba ba ku ce Ar-Rahim ba Allahumma shine ai wanda yake jagoran sunayen Allah madaukakin sarki da kuka faɗa sai dai a rubuta wai bismika Allahumma ba ki yadda da Ar-Rahmanu ba ba ki yadda da Ar-Rahim ba to shine Allah madaukakin sarki yace wato am tumatta wa alal arshi rahman fas'al bihi kabira idan za ka yi roƙo ko za ka yi tambaya ka yi tambaya bihi da sunansa ar-rahmanul kabiran wanda yake gwani mai ba da labari sai Allah yake ne
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا Allah yake wai da qila lahum usjudu lirrahman da zara an ce da su ku yi sujjada ga ubangiji ar-rahmanu wanda yake mallakar kowa da komai kuma mai rahama kalu sai kaji suna cewa anajjudu yanzu ma yi sujjada wa wato kalu sai kaji suna cewa wa man rahman menene kuma ar-rahman shine dai wacce amsar da aka bayar anajjudu yanzu ma yi sujjada limata amuruna dangane da abin da kake umartar mu da shi wa zadahum nufura to hakan ma zai kara musu nisa da gudu wato gabarin shiriya wanda Allah madaukakin sarki ya kawo sai Allah yake ne تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا na'am وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا Allah yake tabaraka allazi tabaraka albarka ai kasurat barakatu albarkatun ubangiji madaukakin sarki sun yawaita allazi ja'ala fis sama'i burujan wanda ya sanya masaukai na wata ko kuma ya sanya taurari manya manya a cikin sammai shine allazi ja'ala fis sama'i burujan waja'ala fiha sirajan sannan ya sanya fitila mai haske da dumi a cikin ta ita wannan sama wa qamaran kuma ya sanya wata a cikin ta muniran mai haske wanda yake mai sanyi shi kuma kamar yadda ya faɗa huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq zuwa karshen aya to malai yace wa huwa allazi ja'ala wa huwa allazi wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara shi ne kuma wanda ya sanya dare da yini khilfatan masu maye wa juna wannan yana maye yana canjin wannan liman ara daga wanda ya nufin an yar zakara ya yi jinjin jini ya rika tunani dangane da abin da ya shafa halittar sama da ƙasa a wata kira'an liman ara da an yadkura ga wanda yake so ya kira abin da ya manta jiya bai ba da daddare sai ya yi shi yanzu ko kuma wanda yake so ya tintintini ya tuna wato ayoyin Allah madaukakin sarki aw arada shukura ko yake so ya gode wa Allah madaukakin sarki mala yake ya kudu ta'ala mu masjidan nafsahu Allah ya kawo wannan aya ne dan ya kambaba kansa wa mu'azziman ala jamili ma khalaqa fis sama ya kuma girmama wato abin da ya halitta na a cikin sammai min al-burud na daga wato a masaukan wata da Allah yake wasa ba ilatil burud Allah yana rantsuwa da sama ma'abociyar buruz shine wuraren da wata yake sauka ko kuma wato taurarin da suke cikin sama wayannan da ake kallo daga nan ai wahiyal kawakib da azab malai yake sune dai taurari manya fi kauli mujahid amma wannan fahimtar mujahid ne wa sa'id bin jubair da kuma sa'id dan jubair wakila wasu malamai suka ce hiya qusurun fi sama'il harf saboda haka wasu ganuwoyi ne a sama waɗanda aka ajiye su dan wato dan gadi shine wayannan watanni um, taurari waɗanda Allah yake harbin um, um, jinni da su wani kadin zai yi sama a duniya bi masariha waje an rujuman lika yaɗi kaga lokacin da zaka ga an tsaho wani tauraro mai haske Allah ya gaya mana alkur'ani cikin suratul cikin suratul muhammad da kuma wannan suratul mulk cewa idan ka ga irin wannan to ke tsanu ne suke hawa ɗaya kan ɗaya suna so su tato magana qul uhiya ilayya annahu jama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba sai Allah ya sa malaiku ta harbe su da wannan kirya to saboda haka wala kad zayyana sama'a dunya bi masabiha hakika mun kawata saman duniya da fitilu sune wayannan taurarin da kake gani waja'alnaha rujuman lishayatin sannan kuma muka sanya wayannan fitilin na taurarin rujuman lishayatin ababan jifan shedanu masu so su tato zan to kaga shine dai wannan magana da wato ake yi a ciki sannan yace tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan ay wa hiya shamsul munira Allah ya sanya wannan burji burjin sune wato rana ne haske allati hiya katirat fil wujud ita ce wadda take kamar fitilu kamar yadda kuma Allah ya faɗa a suratul nabari waja'alna sirajan wa haja Allah yake mun sanya wa sama fitilu masu walƙawa masu ɗaukar hankali shine wa haja to shine Allah madaukakin sarki yake wa qamaran munira da kuma wata wanda yake mai sanyi yana da haske amma shi kuma idan ka shiga cikin sa musamman in ya cika dan wata wa dan fara goma sha hudu zuwa sha zuwa sama to a nan lokacin za ka saboda sanyin sa ba sai kai mara وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة Allah shi ya sanya dare da yini a matsayin masu mai wa juna liman arada an yadhakara amma ga wanda yake so ya rika tuna girman Allah madaukakin sarki aw arada shukura ko kuma yake so wato ya rika godewa Allah madaukakin sarki dangane da wannan kaga khilfatan yana da ayoyi da yawa mun karanta a cikin Arab mun karanta a Ibrahim da yake wa sakara lakum shamsa wal qamara da'ibayn وسخر لكم الليل والنهار haka kuma ya fada a cikin suratul a'raf din yubikin laylan nahara yatlubuhu hasisa sannan kuma ya fada a cikin surar da bamu zo ba surati ba yasin cewa la shamsi yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun duk wannan ayoyi ne da suke goyen bayan wannan wato ayat da muka biya to shine wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara خلبة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا يلا يجيني
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا قاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الله ملوك شنزلكيتي وعباد الرحمن lallai bayin Allah madaukakin sarki bayin Allah Ar-Rahman kun ga wannan sunan za ku ga sunayen Allah banda Allahu ba sunan da yafi yawa saboda wato shine sunan da kusan kurai kafiran kurai ya suka futsana domin su a gurin su cewa suka yi ba wani Ar-Rahman da suka sani banda Rahmanul Yamama wai misali matul kazzab shi suke kira da Rahmanul Yamama saboda haka ba wani wani da rahman da suka sani banda wannan shi za Allah yake tabayin musu da martani wannan arrahmanin dai wanda kuke kuka raina to shi ne dai mai yin abubuwan da kuke ji kuma kuke gani to shi sa Allah yake wa ibadur rahman bayin Allah arrahmanu wannan kalmar malam kulkuri yake cewa wato ka lura da kyau da sigogin da za a kawo ka kuma bibiye domin ibaba Allah ya jingina ka na cewa kai bawan sani kuma ka samu wannan darajar yace ba karamar daraja ba ce yace ko annabi alaihi salatu wasallam za ku guraren da aka ba shi ibaba a cikin alqur'ani guri biyar ne sannan kuma ba sunan da annabi ya fito irin a ce masa bawan Allah sai ba da misali da cewa subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi yayi ta kawo wayannan misalan saboda haka wannan subobin da za a kawo yi kokari kaga ka fada cikin su domin ka zama cikin ibadur rahman bayan Allah waɗanda suke ar-rahman to sai yanzu za a faɗi su wasu subobi ne goma ta aka kawo na farko sai yake zuba ta farko sune allazina yamshuna ala al-ardi hauna sune masu tafiya a ban kasa haunan suna cikin nutsuwa a nutse za a ga suna tafiya ba wai tafiyar mata suke ba za mu ji amma da nutsuwa da kakan cewa wane yana da nutsuwa wa idza qadaba humul jahiluna da zarar jahilai masu wauta sun yi musu magana qalu salama ya salama abin nabi shine ba za su saurari wannan wautar ta ba da kiriri ta ba ba za su saurari wannan ba shine qalu salama Allah ya sanya zauna a baya ya zauna kuma da mutum kawanta da na'am wani balla ko aikin sai na ta a baya ko ba ya zauna sai aka mace da ni sai ce wai da ka daba humul jahiluna qalu salama da zarar jahile sun yi magana da su sai sai salama wato aminci mu ba ma wuta wallazina yabiduna li rabbihim sune waɗanda suke kwana li rabbihim zuwa ga ubangijin wato suna kiyamun laili sujjadan suna sujjada wa kiyamun kuma suna kiyamun laili mali yace hadi sifatu ibadillah wannan sune sifofin bayan Allah madaukakin sarki annabi ne mujura ala al-ardi hawana ai bi sakinatin wa waqari suna tafiya ne cikin nutsuwa da wato wato da tafiya sannu sannu min gairi jabariyatin wal istikbar ba da jiddi da kai da girman kai ba kamar da Allah yake wala tamshi fil ardi marha kada ku yi tafiya a ban kasa kuna mara'an kuna takaba innaka lan takhriq al-arda lalle kai ba za ka iya tsatsa da kasa ba idan za ka yi tafiyar kana takamar ba walan tabluga al-jibala tula ba kuma za ka kai dutse a girma ba duk yadda mutum ya kai da takama ba zai iya tsada kasa ban yana takama ba kuma zai kai ko da goran dutse ba zai kai ta ballan tana uhudu ko zuma ko kaza ko kaza ba zai kai su ba a matsayin girma to shine malai yake gaya mana anan cewa innaka lan takrika al-ard wa lan wa lan tabluga al-jibala tula kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha yace fa amma haula'i fa innahum yamshuna min ghairi istikbar wala ajru wala badar ba ta kuma tafiya cikin takama da wato raina mutane to shine malai yake kawo magana yana cewa fa kad kana sayyidu waladi adam idza amsaka annama yalhaqu min sababi domin ya tabbata hadisin Anas cikin jama'il Muhammadiyya Imam Tirmidhi da kuma Sunan Tirmidhi ya kawo cewa idan Annabi alaihi salatu wasallam yana tafiya ka annama yarhaqu min sababi kamar yana gangarowa daga dutse abin nufi da kaga tafiyarsa akwai nutsuwa a ciki amma za ka gane tafiyar maza ce ba tafiyar mata ba walaysa al-muradu annahum yamshuna kal marda ba ana nufin kuma suna tafiya kamar marasa lafiya ba ba haka ake nufi ba idan suna tafiya suna tafiya ne wato cikin tafiya wanda Allah madaukakin sarki yake so shi za ka kawo ruwaya cewa sai na Umar wata rana ya ga wani matashi yana tafiya ruwaidan amma yana yanga yana yanga a hanya sai ya zaro bulala sai tsula ba yace kai tafiyan maza dan sai da yace da shi baka da lafiya ne a anta maribu baka da lafiya ne yace a ya amiral mu'minin sai dau bulala ya tsula masa yace ni sai kai tafiya yadda ya kamata saboda haka idan mutum zai yi tafiya yayi tafiyar maza cikin nutsuwa yadda da an ga tafiyarsa cewa namiji ne shi ai annabi ya faɗa hadisin nasai cewa laysa min nisa'in wasa tsari laysa min nisa'in wasa tsari bai dace da mata su rika bin tsakiyar hanya ba biban gwada ake cewa mata shine bibi domin ta buje bai kawai amma ka to wato sai dai ka matsa wannan ba tarbiyyar musulunci ba abin da iyayen mu da suke yi kagan sun fito za su unguwa suna bin bango shi ne tsarin musulunci to haka amma mafi yawanci yan matan yanzu saboda wayewa wajen fito sai dai ka matsa sai dai ka matsa na taba ba ku labari wasu shekaru a baya wata rana da jimawa na ta dawo in muna yawon karatu cikin mu rana da bagarba a hanyar gongoji ina babur na biyo layi haka to layi bai da fadi sosai kuma ga hanya duk wanda za su kawai wata budurwa ta to tana ta ganna a babur ba ta ki ta matsa sai ta ce mun ya akai sai nace uwa ki akai har yau duk lokacin da na tuno hadisin nan laisa min nisa'i wasu tsari wallahi sai ta faɗo mu ba daidai bane gaba ta rika bin tsakiyar ina babur fa amma na kowa babur din ga hanya kowa yana bi ta tsaya kawai tana kallo na tace ya abe nake uwa ki akai saboda haka abin da yake daidai shine idan mace ta fito ta bi gefe ta bi gefe ba tsakiyar hanya ba an gane ko to saboda haka wannan shine abin da Annabi alaihi salatu wassalam ya ga mana shi sai ya faɗa a hadisi daban cewa idan za ku je sallah ba bala ta atuwa wa antum tas'un kad ku tawo sallah da gudu za ka har yanzu wasu suna saboda wa an yi ruku'i sai dan da yake fa yake an gazo ka ba tsabar bin Allah bane ke dan ne domin cewa aka yi yadda yanayin da ka zo ka samu sallah kai hakuri ka bi ta haka amma to wannan da gudu ko kai wanda kai karatun sai ka yi dan din dan zaka rike jin cewa ya kamata fa ka samu wannan ruku'i sai ka yi to ka tawo a hankali ya bu wanda yake da gudu saboda haka annabi ya ce ku tawo cikin nutsuwa wa duwa wa alaikum sakina ku dai ce wa sallah kuna cikin nutsuwa fa ma adraktum min hafa sallu ka wanda kuka riska ku sallata ko da dai ya ce dan karka bi an abiya ni ma a sha kiɗa da an zo sai wani ya tsaya a dai ce sun idar wani yana da wai da ana da yaji shi da kai malam sun idar za ga wasu masu karatun hanya kawai suna faɗar haka ina shi ne su kai shi ne idar kai ka bizu sallah kawai wanda za su zo su jami'i ba ta kai wannan da ka samu jama'a ba ba ta kai ka falala ba falala ba kuma annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa cewa a wani hadisin adadin yawan kuma adadin ladan sabanin wanda za a yi bikin biyu ko uku saboda haka abin da yake daidai da ka zo ka samu sallawa ba ba ta kunfa a cikin mu annabi yace abin da ya tsere muku ku tuka shi kawai to bisa wato Hassan al-Basri yake cewa su bayin Allah ibadu rahman su ne mutanen da suke kankan da kai ko da yaushe zaka gan su cikin kankan da kai suna saukar da ganin su suna saukar da jin ba ta yadda wato wato su zai cewa abin da Allah madaukakin sarki baya so ba ta yarda da wannan sune bayin Allah na kwarai shine wai za ka dawo humul jahiluna qalu salama shi da Allah ya faɗa a cikin suratul qasas wanda zamu zo nan gaba wai za ta yi'un lagu wa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi jahili da zarar sun ji lagau ya sakken zance wani zantuttuka da Allah da manzo ba sa so a'radu anhu zai ji wasili wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum zaka ji suna cewa ayyukan mu na gare mu kuma na ku na gare ku ba mu yadda mu yi ayyukan da Allah baya so ba saboda ku kuna yi salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku la nafsa gil jahilina mu ba ma bukatar masu wauta da jahili saboda haka wannan shine abin da wato ake bukata a gurin wanda yake bawa mu'min aya ta biyu wallazina yabituna li rabbihim tubat ta biyu shine suna kwana ga ubangijinsu sujjadan wato suna masu sujjada wa kiyaman da kuma kiyamun laili to nan kuma abin da za a magana akai shine wato falalal sallar dare da Abu Salih da kamar da Annabi ya faɗa salatul laili ko kiyamun laili da Abu Salih sallar dare wato tarbiyya ko al'adar mutanen kirki haka Annabi ya gaya wa Abdullahi da Umar yace Abdullahi da Umar mutumin kirki ne sai dai baya sallar dare daga nan da annabi ya gaya mar wannan yace bai kuma baki ba har ran da ya kuma faɗan magana annabi ya bar duniya yake faɗa yake bai ƙara baki ba bai ƙara baki sallar jaraba sallar jaraba tana da fawaid da yawa amma ba za mu ji irin ayoyin da suke kwadaitar da mu akai akwai aya a cikin suratul sajda da Allah yake ta tajaba junubuhum anil magadi ay yad'una rabbahum khawfan wa tab'a wa mimma razaqnahum yunfiqun suna nesanta gefen jikinsu anil magadi gabanin jimfida me yasa Allah yake da auna rabbahum khawfan wa dama suna roƙon ubangijin su ne saboda tsoron azabar Allah wa dama da kwaɗayin kuma rahamar Allah wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan suna ciyar da abin da muka azurta su kun ji wannan ba yaban masu kiyamun laili take sannan Allah ya faɗa a suratul zumar amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah sai yake wa yarju rahmat rabbi wannan ma akan kiyamun laili take magana sannan kuma Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin suratul muzammil ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila duk wannan ayoyin suna magana ne akan kiyamun laili yadda mutum zai idan abubuwa suka cire ma duniya ta yi zafi to ka rika kiyamun laili kiyamun laili nan kuma mun yi bayani tun kafin azumi cewa ka dauki tsarin yadda za ka iya ko da alaran ma ne kai hadisin alqur'ani za ka iya yin biyu kullum ka tashi hudu in dai ba kokar tafin kake har ka kai uku ba ka tashi karfe hudu awa ɗayan nan ta ije ka domin duk awa ɗayan duniya har kiyama ta tashi awa ɗayan nan zuwa ga kullu alfujr lokaci ne mai tsadar gaske lokaci ne mai tsadar gaske idan wato Allah ya hore ma kuma kana iya raye dare sosai to da karfe uku uku da rabi na kowane irin yanayi sanyi ko zafi idan ka dauki wannan lokacin to ka dauki tsakiyar dare da ake magana lokacin laili lokacin da Allah yake tambaya akwai mai tambaya baki akwai mai roko akwai mai neman gafara irin wannan lokacin ne kuma wallahi wanda ya sa irin wannan sallah a gaba yake yi ta sallar da wahala ka iya cimma ko wani jar'a ka sa shi a gaba ba a cin masa kuma tsarin nan kamar yadda muka faɗa in alaran ma ne kai awa ɗaya ta ije ka kai izu biyu sai ka ɗauki tsari ka bi yadda annabi alaihi salatu wasallam ya ce idan ya tashi ya sallah raka'a sha ɗaya yake yi mun biya da wasu ko da yake wallahi muka yi cikin azumi da wasu alaran momi akan kiyamu ramadan cewa annabi yana yin raka'a sha ɗaya to raka'a sha ɗaya da annabi alaihi salatu wasallam ya ce wato kowane raka a hudu ya huta ko biyu a huta kai sai ka dauki tsari idan Allah ramma ne kai kaga dama ka rika yin raka'a biyar kawai a matsayin hutun duk raka'a biyu kowanne kai izu daya duk raka'a ɗaya kenan za ka yi nisfi nisfi duk raka'a ɗaya na baka wannan salam ne wai dan ka kaddaka ka samu sa'aba kosawa za ka ga kamar ba kai ba kullum ka tashi karfe hudu ko hudu saura minti goma kayi alwala ka kinsa ka taso karfe hudu daidai dot ka fara sallah to za ga wannan minti 45 ya ije ka kai raka a hudun nan kuma tartila karatu mai kyau wanda za ka rika fahimta in ba me kake bada idan kuma kana da yawan lokaci ka baji awa ɗaya da rabi domin ka rika cika ya dawo kullu harfin haqqahu wa mustahaqahu kana karatu kamar kana tafsiri idan kai wannan kai raka a biyu ka zauna ka kuma tashi kai biyu idan ya rage saura minti bayan ka raka a hudun ka ga dama wannan izu biyun da kai ta raka a hudu shi kuma sai ka dau ulhuwan lawo da falaki da nazi ka yi su a wujiranka bayan ka dan huta ka miƙe ka yi wujiri ka daga hannu ka yi addu'o'i da aje a wujiri idan ka dawo ka zauna ya rage saura minti 20 ko minti 15 alfajir ya bullo a wannan lokacin ba a zo ka yi komai kawai ka koma istighfari wa bil asarihum yastaghfiru astaghfirullah wa atubu ilayhi kai a tsanake ba inda ake so kai wa ruwan Allah da irgenka zuciyarka ake so ka rika halarto wannan maganar da kake faɗa astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai ko allahumma anta rabbi la ilaha illa anta hankali ko guda biyar kai inda hankali bi tadabbur ya buka dauke bi kai dai baka gane me kake fada idan kai wannan ana kiran sallah ko alfujur na kullowa to sai ka dakata da zarar ka dakata a wannan lokacin bayan alfujur ya kullo an kira sallah sai ka miƙe kai raka'a biyunka raka'atul fajr idan kai wannan raka a kalfajirin kuma ka bi talan da ake ko dai Fatiha zalla ko Fatiha da kuliya ayyuhal kafirun da kulhuwan lahu ko kuma Fatiha da wato ayoyin cikin Ali Imran idan kai wayannan qul ta'alu atlu ma harama rabbukum alaykum da ita da dare idan kai wannan ya isa kana yin wayannan wato yau in kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan hadisin na Aisha da hadisin Abu Huraira ka rika canja salo kana yin wannan kuma sai ka danka shingida ba maganar bacci ba shine wani sunna ce ta Annabi alaihi salatu wasallam amma baka shingida ba ka dai dan zauna minti biyar goma ka tafi masallaci haka Annabi yake yi kullum idan mutum ya sa wannan a gaba duk wani abu da ka sa a rayuwa ko me ko baka ga yawa Allah ba zai ba wallahi ko baka gaya masa ba zai ba idan baka haddace alqur'ani ba ko sabbi hisma rabbikal a'la da kake yi bayan sallar isha ka tashi a wannan lokacin kai ya zamto dabi'a kace kullun kana tashi kai wannan to ko baka gaya wa Allah bukatar ka ba zai ba amma dai salo shine ka dauki dabara ta bibiyar abin a hankali kar ka rika sauri abin da nake nufi da hankali shine ka rika karatu kamar kana gane me kake faɗa wannan kuma ba za ka samu wannan ba sai kana zuwa makaranta zuwa makaranta ko da baka gane sabbi isma rabbika ala zuwa karshe ba ma'anarta ai za ka tuno cewa an yi gumurzu tsakanin Fir'auna da Annabi Musa shi ake bukata kawai shi ake bukata yayin karatu ballantana a ce kana gane ma'anar me kake riyawa saboda haka duk wanda yake so kiyamul laili ta yi mata tasiri to ya dau wannan sannan duk wanda yake yi za ku ga yana tashi wa ke gani duk wanda ya tashi wa ke gani za ka ya tashi cikin nishadi duk wanda ya kiyamul laili yau idan baka yi yau ka gwada ka gani idan ka tashi da safe za ka babu wani damuwa a tare za ka ji zuciyarka ta kai sannan alaran ma dai kai kaga duk wata kana sauka a kiyamul laili duk wata domin kullun izini kake idan kuma wanda yake da wato zabu zabu ne zo zai rika izini da duk kwana goma yayi sauka kaga duk wata yana sauka uku saboda haka wannan shine salon da ya kamata ɗan uwa mu dauka ba sai ka haka alqur'ani ba duk abin da Allah ya hore ba idan ma ba za ka iya fara da minti 30 kafin alfajir ya kullo bi kai sabbi isma rabbika ala da qul wa qul ya ayyuhal kafirun da qul wallahu da falaki da ran ko da iya wannan din fara amma ka dauki salon wannan istighfarin da nake ya ba na minti 15 kafin kullo alfajir ka zauna ka istighfar kawai astaghfirullah wa atubu ilayk allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu ka rika yi a hankali a hankali ba sauri ba ka rika in ce wato in zaka iya ba kai wa Allah ka gaba shine kai kuka kana istighfar kana ga wa Allah kai ne laifi ne duk wanda ya dau wannan salan wallahi bukatar sa za ta biya ko ka ga wa Allah bukatar ko baka ga masa ba ya santa saboda haka wannan shine masu kiyamul layli shine wallazina yajiduna li rabbihim sujadan wa qiyama sai Allah yake ne sifa ta gaba والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم نعم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما Allah madaukakin sarki yake sifar ta gaba shine wallazina yaquluna rabbana sune waɗanda suke cewa ya ubangijinmu isra'if anna azaba jahannam Allah ka kautar mana da azaba jahannama to idan bayin Allah na kwarai ne za ka suna tsoron wuta kuma tsoron wuta ba iya magana kawai ba za ka da abin da Allah baya so mutum yana kokarin ya guje saboda ya san sakamakon yin wannan Allah zai kona shi inna azaba domin azabar wutar jahannama kana garaman ta kasance mai lazimta eh shine garaman mai lazimta wato in ta manne daman dake nan ba ta sauki shine kana garama wasu kuma suka ce ai kana iqaban algaram shine iqaban hukuma azaba ce babba ya Allah yake ne innaha domin ita wutar jahannama ta atmustaqarran ta munana a matsayin matabbaci wa muqawan sannan kuma ta munana a matsayin gurin zama duk wanda ya zanto jahannama ce gurin zaman sa ai bai samu kyakkyawan gurin zama ba to shine inna sa'at mustaqara wa muqama Allah ya kare mu da ita sai Allah ya jini والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما tabbas ta gaba Allah yake sune waɗanda wallazina sune waɗanda idan an fago in za su fiyar lam yusrifu ba ta wuce gora da ilmi walam yaqturu kuma ba ta qawru wa kana baina zalika qawama suna tsaka tsakiya ba ta qawru a gidansu kuma ba ta bari a ta adin abin jiya muka yi wani workshop sai wani ya ɗebo jayi a cikin waɗanda suke gurin sai na ce wallahi da mace ne kai in na zo zance gurin ka na sa alhubar da ni za a yi mutane suka yi ta dariya saboda ya ɗebo jayi har ba su har baki ka san daga cikin ma'auni da magabata suke faɗa a waye kenan cewa kamata yi fa'idodin zuwa zance ba wai zuwa kawai a dobi yake da ko ba wato wannan zuba mai a kamata yi ka fahimce ta yayin zuwa zanci in mu bazara ce za ka gane in mai kaza ce ji a wannan ɗabi'u ake zuwa bayyana shi za ka ta zo gidan bai fahimce ta ba a banda rashin bayyana a ce ma wata uku an yi saki ai ba wanda bai fahimce ta ba ba ta fahimce shi ba ƙarya kawai ya ce ya an yi an hau status an je an yi status shi kenan abin da aka iya ba wanda ya fahimci wani to anan ne a wannan ma wani magabata suka ce duk ran da ka zo za ka ba ka ji ba za a ce ɗebo mu ruwa idan ta kawo ruwan ka je yana zuba to ka ka je kai da yanka in kuma ta ɗebo ruwan kana kana kawowa ka gani a wannan zafin da ake to kai ma ka san za a buga lalle za a yi ta to saboda haka idan an faku lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama kisa kuma Allah ya faɗa a suratul Isra mun wuce gurin za ku tuna wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika Allah ya ce kada ka zama mai hannun jarirai da yan siyasa suke bara shine hannunka ka makale ji a wuya abun miji kar ka zama maro to sannan kuma yake wala tabsutaha kullal basti kada ka shimfida hannun gaba ɗaya kuma kai a gaba ɗaya ka bar komai a yadda ake so a rika zubar da abin da za ka ana zubar da shi a shara in kai haka kayi wa Allah ba da lafiya kada ya zamto wato an ba ta wata abincin da zai ishe su kuma kar ka ba ta abincin da za ta rika zubarwa shine mutum ya zamto a tsaka tsaki yayi shine ba ta gawo da maluman mahsura za ka zamto wato maluman abin zargi mahsuran kuma wanda ya asara ne na dama nan gaba idan kana barin abinci gaba daya amma baka yi hankali ba ai yanzu covid-19 ta koya ma hankali dole ka sanya ake da abinci sosai da sosai kamar da wato hasan al-basri yake faɗa cewa wato shine ma dawo zadri amrul lahi fa huwa sarafun haka iyad ibnu muawiya yake cewa duk abin da ya wuce umarnin Allah shine wuce gona da iri kawai na ba wani misali na ce yanzu injiniya za mu iya shiga da shi shoprite misali ya yi siyayya ta dubu ɗari na yi siyayya dubu ashirin ya zanto ni na yi almubazzaranci kuma injiniya zai ba ya ce mun kamar ya nake yauwa tambayar ka ta yi kyau na ce idan injiniya wani fatan ke ɗauka a albashin sa yanzu ya yi siyayya da shi maybe dubu dubu miliyan ɗaya yake ɗauka duk wata ni kuma kuɗin da ake bada a wata dubu talatin da biyar ne sai na yake iya dubu a gidan ni ne almubazzari shi injiniya ba almubazzari bane domin shi wani oba ta da dauka ni wani oba nawa ta dauka nawa shine abin da kawai ake magana a kai yawa kowa ne yunfi zu sa'atin min sa'ati kowa ya ciyar da tsiya abin da Allah ya hore masa shi abin da ake magana ba za ka ga yanzu yanzu ku shiga mun taba shiga da wani aboki na muka shiga in ma jimawa muka shige rika siyan abubuwa ka lokacin sati ne babba yana ta siya abubuwa kaza kaza da shi ganyen shayi ne tsada irin na kwalaban nan yayi kaza za ku fito na sai abun dari ya ce na siya ba ka da kidan wanda ba za ka yi ba ba ka da gaji wanda ba za ka ce za ka kidanta ba kai dai da kake dan kwangila ka je ka siya ni kuma ka banna iya matsayi na bane in ma yi kawai shi ne kawai wannan in ka dauke shi a rayuwa za ka zauna lafiya amma da zarar abokin ka wani yayi kaza kace kai ma sai kai to zai kai kai baro sai kai kai baro wani lokacin ma mun ma diga muka yi da ji na ga zai sai mun zance ban kudin me ya ciki domin kudin da mu bukata ni yawa priority na zan duba sai da Allah ba ni kudin kai ka je kai tafiyar abunka to wannan shine Allah madaukakin sarki yace to kada mutum ya zama haka to kaga Iyad bin Muawiya magana sa kenan cewa mutum ya wuce umarnin Allah ya ke kira da wannan an gane ko annabaka ta fi ma'asiyatin Allah ko kuma mutum yanzu ya je yayi abinci ne yawa akai gurin tasu kaga abinci ne to wallahi shi ma alwazaranci ne shi ma ya fada wannan aya shi za a sanin basiri yake cewa laysa nafaqatu fi sabilillahi tarabun in dai ciyarwa ne dan Allah yace to wannan ba a kiran sa almubazzaranci in dai dan Allah aka yi amma idan aka yi a gurin saban Allah kuma to almubazzaranci ko ka yadda ko baka yadda ba to shine wallazina idan faqu lam yusrifu wa lam yaqtiru wa kana baina zalika qawama sai Allah yake bi
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا Allah madaukakin sarki yake zubar ta ga wasu ne waɗanda wallabina su ne waɗanda la ya da'una ma Allah ilahan akhar ba ta kiran kowa tare da Allah wani wani daban tare da Allah madaukakin sarki ko dai kira ko kuma bauta ko dai a matsayin matsala ko ibada dukan su kowanne malamai sun fassara ba sa bautawa ko kowanne abun bauta tare da Allah ba sa kiran kowanne abun kira tare da Allah madaukakin sarki sifar ta gaba kenan wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi ba ta kace ran da Allah ya haramta a kace shi da tantanta wannan rai Allah ya haramta a kace shine ran musulmi ko ran kafirin amana shine wato ran da Allah ya haramta a kace illa bil haqqi sai wanda Allah ya ce a kace din kaga shine wato la yahillu damu damu mur'in muslimin illa bi ida salatin ko baya halatta a kace wa azbar da jinin mutum musulmi sai da ɗayan uku annabi alayhi salatu wasallam yace wanda ya kashi a kashi ko wanda ya ridda ko kuma wanda ya zina mai auren da ya zina kaga su aka kawo shine illa bil haqqi ko kuma wanda wani nasin daban ya zo misali wanda ya zai ce wa dabba ko ko kuma wanda ya luwadi duka wannan akwai nusus akan to shine illa bil haqqi din da ake magana shine wala yaznuna to ba kuma ta zina sifar ta gaba ba ta zina hadisi ya tabbata annabi alaihi salatu wasalam yana magana akan abin da ya shafi zina cewa wani sahabi ya ce ya rasulullah hadisi abdullahi dan mas'ud ayyu dhanbi akbar wanne zan wanne zunubi ne yafi girma sai annabi ya ce an naj'ala lillahi niddan wa huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ka sanya wa Allah kiji alhali shi ya halice ka thumma ayyu sannan sai ce sannan ne sai an tattula waladaka khashiyata an yad'ama ma'ak ka kace danka saboda tsoron kawai ya ci abincin gidanka dan tsoron talauci kashi ya tafi lakin kenan sai kuma cewa sannan ne ya rasulullahi sai yake an tuzani halilata jari kai zina da yar makocinka mun yi wannan magana a baya me yasa zina da yar makoci ta fi girma saboda wato cin amana duk wanda kake makwabtaka da shi ya dauki SS ka saboda haka in kai zina da yasa kaga bayan laifin zina kuma ga laifin cin amana to shine wannan to shine Allah madaukakin sarki yake fada wala yazununa to masu bayin Allah na kware ba sa zina bawo Allah kai karki wannan a matsayin a matsayin ka da matsayi karki wannan a matsayin abin da zaka rika tawassuli da shi cewa ya ubangiji dan tsare kaina da ni duk ina mataki kafin na aure ban taba zina ba ka biya mun bukata Allah ya gabata wanda ya fice ya shiga cikin tawassuli da zaka rika roƙon Allah ne ya shiga layin tawassuli musamman matasa ka dau wannan ka sa shi a raga barka cewa akwai dama zaka yi ce gantaka da ake zaka iya ce gantaka da ake zaka iya amma ba zaka yi bane saboda Allah madaukakin sarki baya so to zaka samu lada da yawa to shine wala yazrun Allah yake wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata ɗaya daga wayannan abubuwan ko dai zina ko kuma kisan kai ko kuma wato me ake kiransa shirka to Allah madaukakin sarki yake yalka asama zai hadu da azaba mai radadi yudab lahul azab za a ninnin kamar azaba yawmal qiyamati rana alqiyama wa yaqdud fihi kaga wanda yake wato silatul silatul ha koda a wato irin wannan hadin da tazo a tajwidi koda irin wanda take sila kasira wanda yake sila din da ibnu kasin ne kawai za ka ji inda yazo kumbulu ko baji idan yazo ya samu irin wannan dalimul jami'i gaba ɗaya yana kila din yana tare da amma hamsu ana asin guri ɗaya ne yake yi wannan kila din guri ɗaya ne kan shine nan gurin a suratul furqan wa yaqulu fihi bi inna fihi kazu alqur'ani fihi ake cewa amma nan gurin sai ka ga fihi muhana shi kadai ne alqur'ani inda ake biya da to zai dawama a cikin wutar muhanan abun wulakantarwa yalla yake ne illa man taba illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima wa man taba wa وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا Allah madaukakin sarki yace illa man taba duk wancan laifukan da aka faɗa Allah ya ce zai azaba amma sai dai wanda ya tuba kun ga amfanin tuban da ake ta faɗa kenan wanda ya tuba walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubi sai dai wanda ya tuba wato illa man taba wa amana sai wanda ya tuba kuma ya imani sannan bayan nan wa amila amalan salihan yayi aiki ayyuka na kwarai yalla yake fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat to irin wayannan su ne wanda Allah yake canja musu laifuffukan ya koma lada yayi ta bangaza da amma yanzu ya zo ya ba Allah shi za annabi yace khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idza faqu shi za sai na Umar yaron suna da lada mai yawa dan kafin ya musulunta dan tauri amma yanzu da ya musulunta kuma har ya shiga cikin layin mutane hudu da suka fi kowa balala shi za aibanta su al-islamu yajibu ma qablahu aibanta su da abin da suke kafin su musulunta jahilci ne da wauta aibanta mujira dan shuba da abin da yake kafin ya musulunta jahilci ne da wauta domin da kadiru tarik ne yana tara hanya kwace shi dinafa ne bayan ya kwace ne ga dama in zai zo gidanka ba in zai zo ya dauke ba sai ya kama wasiƙa ya ce jibu zan zo jibu zan zo da karfe kaza kuma ya zo in ya zo din kuma sai abin da ya yi niyya amma ya zo mutumin da gaba daya shiru kake ji bai ƙara yin wani abu ba to ai ban taji musamman da masu zakin sabai ce a dauko wannan maganar ai mata jahilci ne da kin Allah kawai domin al-islamu ya jibgo ba kabulau musulunci yana goge duk abin da kai kafin sa sannan kai ma abokin ka da yayi kaza yanzu kai ai ban taji da wannan kalle ji wai mu zai ga ustaranci me da ba kai ba da ba kai da inda da ne yayi ba yanzu ba ai wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan karfi ake so ai abin da kai shi ake da mutumin kirki ne ya zama na banza shine wannan wato aka tafi amma in dai da ne to ba komai yanzu ya zama mutumin kirki kuma ba dole ne sai Allah ya jarrabe shi da ƴaƴansa ba dole bane in dai yayi kyakkyawan tuba Allah zai canza mar abubuwan sa na muni su koma kyawawa yubadilu lahu sayyi'ati hasanat Allah yake wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah madaukakin sarki gafuran mai jin kai ne rahiman wato mai gafara ne rahiman kuma mai jin kai bawo Allah idan ka san wani laifuffuka da kai wa Allah kai da shi yanzu kuma ka tuba kar ka ga kowa ka ci gaba da tuban kawai domin Allah ya fi ya fi san ka tuba fiye da yadda kai kake san ka tuba Allah yana farin ciki da tuban bawa fiye da yadda dabba wato tinkiya idan ta haifa ɗaya ɓata sai shiga wani irin yanayi ta ganki kuma duk wanda ya kiwon tinkiya zai gani idan ta rasa danta za ga yadda take in tazo inda yara a gurin ta kansu take bi musamman tana biyo kuka za ga shuka take da mutane to annabi ya kwatanta da wannan cewa sai idan ta ga dan kula ga tana kada jirar ta ta duku sai ta ba shi baba ya ta a daidai lokacin duk wanda wato yake da tinkiya ya gwada haka za ga saboda murnar ta ganji sai ya ja ba ko da ya ja sai ta kara masa to saboda haka tuba idan dai bawa yana tuba zuwa ga Allahnsa da wani laifi ba wanda ya gani to ka ci gaba da tuban kawai domin bayyana laifin ma ka fito da shi akwai nuna kamar yadda dambobi yake faɗa akwai jiye ma tsoron kada mutum ya mutum ya cika ba imani fito da sako kana ga yawa mutane ana jiye ma tsoron haka to shine Allah madaukakin sarki yace wa man taba wa amila salihan duk wanda ya tuba yayi aiki na kwarai kuwa fa innahu yatubu ila Allah mataba lalle shine yake tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki mataban cikakken tuba sai Allah yake والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما na'am والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما Allah madaukakin sarki yace wallazina la yashhaduna zura sune wanda ba ta shaida zur shaida ƙarya sai na Umar ya kasance a zamanin sa aka ba kai shaida zur sai ma bulala 40 ya sa aske ma gashi tunda su adan gashi ake larabawa ne a aske gashin gaba daya sannan a shafa wa mutum gawayi sannan a zaga da shi kasuwa sannan kuma ba za a ƙara karɓar shaidarsa ba to ba sa shaidar ƙarya wai da marubin lagwi da sun zo wuce a gurin yasasshen zance inda ake magana banza ko baɗa ko wani kiɗe-kiɗe ko wani abu da Allah baya so maru kirama za su wuce kiraman jam'i ne na kari cikin mutunci ba za su tsaya a gurin ba cikin mutunci za su ba gurin ba za su tsaya ba domin ka tsaya a gurin kai ma ka zama irin innakum idan mithluhum kana tsayawa a gurin sai Allah madaukakin sarki yake wallazina idza dukiru bi ayati rabbihim sune kuma sibobin ba har yanzu aka ci gaba da fada sune za ku bi kusan 17 ne ba irga su muke zawo da lokaci in ka koma ka lissafa za ka sun kai haka wallazina idza dukiru bi ayati rabbihim mutanen kwarai ibadur rahman sune waɗanda idan an tuna musu ayoyin Allah lam yakhiru alaiha ba za su tunkuyar da kansu gabarin ayoyin ba thumma suna kura ne wai irin ba ta ji wa um yaran ko su zan to makafi ba ma ta gani abin nufi ba ruwan su da ayoyi za su saurara rika jin duk lokacin da aka biya aya mutum ya rika zubarin akan sa cewa da shi ake kawai kiza muka wani workshop na waini da yake aka zo ana magana akan karatun cewa fito da su ana ta fitowa to group din mu sai muke tattauna cewa fa a taikin kanmu muke duk wannan halayen da kuke kawowa ce ya kamata cewa shugaba ya zama yana da kaza mun lissafa sun kai wajen talatin to ya kamata mun yi wa mu sani cewa kan mu muke wai sai domin shugabanci ai ba sai shugaban kasa ko gwamna kawai kai ma yanzu da kake a gidanka shugaba ne haka annabi ya faɗa ko wa rajulu wato shi ma mutum shugaba ne wa huwa mas'ulul an ra'iyati hadisi ibnu umar cewa kuma za a yi ba tambaya dangane da shugabancin da aka baka to idan muka dauki wannan zamu zauna lafiya barka jin cewa kowa ya rika daukowa yana dora wa kansa ko kanne ne da kai kai shugaba ne akan su sai Allah madaukakin sarki ya ga mana lam yakuru alaiha summa wa umyana wallazina yaquluna rabbana shine wanda suke cewa ya ubangiji domin ya rabbi ya rabbi kamar yadda Imam Malik yake faɗa cewa yaji wani yana cewa ya sayyidi wai ubangiji yake roka ya sayyidi abli kaza wa kaza sai ce ina yace ina ma zaka ce rabbi ya rabbi ya rabbi yace domin wannan sunan shine sunan da kana yau Allah ma jiya da shi da wurin Allah yake kula ka haka imam malik yace ne saboda haka rabbana ita ce dai ya ubangijinmu hablana ka babu min azwajina daga matayenmu Allah ka bamu mata wa zuriyatina da kuma ƴaƴa korata ayinin wanda za su sa idanun mu su yi kuka na dadi kukan dadi shine korata ayinin idan idan balarabe yake a karar Allahu ainak cewa Allah ya faranta ba yake shine saboda kawai yanzu wani ya zo ba da to ba tsammani ko da ko wani kawai ya zo ya ba abinda baka taba tsammani ba saboda murna sai kai kwalla to da za a kai kwallar da bayan tafin hannu za a ji sanyi ne shi saboda ba zuciyarka bata tafasa ba lokacin amma lokacin da aka zo idan kuka ne na damuwa in aka tare da bayan hannu za a ji da dini domin sai da zuciyar ta tafasa shi idan balarabe yake akhana Allahu ainak Allah ya bakanta ma yake ni yana nufin Allah ya sa wato saboda bakin ciki sai kai kukan damuwa saboda haka kuka kala biyu ne akwai na dadi akwai na tsiya Allah ya raba mu da nasiya an gane ko saboda haka wannan shine korata aini idan da ya zo ko mata yanzu ta zo nawa nawa ne matan suka sa su kuka nawa nawa ne ƴaƴa suka sa su kuka la tu'addu wa la tusa saboda haka korata ainin ka rika roƙon Allah waja'alna lil muttaqina imama ka rika roƙon Allah madaukakin sarki ya ubangiji ka sanya mu lil muttaqina cikin masu tsoron Allah mu zama imaman jagorori ba ana nufin mukami ba a'a da an zo maganar sallah a rika jin ka rika jin cewa wato kana ciki kai ba wajen gida ba idan wani yana raka a hudu kai goma kace ka gode wa Allah a zuciyarka wani yana da yin biyar kai goma kace da shi ka gode wa Allah duk wani abu alkhairi da an zo ka rika jin cewa kana gaba gaba shine imamin ka kamar yadda sai na Ali bada ba wai neman shugabanci ba bil muttaqina imaman shine ya zanto duk wani aikin Allah kana gaba gaba duk abin da za yi na alkhairi shine wajen annalin mutaki na imama sannan na ji hankalin matasa ballan da ma masu iyali cewa ku gane wannan addu'ar ba sai kana da yaya ba ka rika yawan yin ta Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ka rika yawan gaya wa Allah shine za ga Allah ya taimake ka ya baka mata ta kwarai kafin ka zo ma a fara shan wahala dan wani za ga matashi ne shi amma ya aure uku saboda Allah yana ta jarraba sa ya aure wanda ba daidaita ba ya tsara saboda ba dace ba amma in kana ga wa Allah kirkin da 'ya'ya da mata ta gari za ga iyayen mu a da idan ko abin kirki kai sai sai Allah ya baka maka kaje ka rika mamaki ka rika jin cewa kai gwara a baka alewa kawai to addu'a ce mai kyan gaske saboda haka roƙon 'ya'ya na gari da roƙon iyali ya kamata ka mai da shi lazimi ko da shekara ka sha biyar ka mai da shi lazimi a rayuwarka za ka gane amfanin haka nan gaba sai Allah faɗa hukun sarki ya ce na أولئك يجزون الغرفة بلا قدر ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما Allah ya ce ula'ik wayannan da aka lissafo gaba ɗaya tun da san ibadur rahman yujzauna al-ghurfata za a saka musu da tsakuna daban-daban na aljanna me yasa bi ma sabaru saboda irin hakurin da suka yi duk wanda kaga ya ki saba wa Allah hakuri ne amma saban Allah ya fito ki da bakin ku kun faɗa ran nan saboda kana da mai taimako akwai zahir wanda zai taimaka ma ce dan ba shi da wahala sabo ko kadan bai da wahala to wannan hakurin da kai kanin ne kake yadda ka saba wa Allah madaukakin sarki to sai Allah ya saka ba kuma da aljanna Allah yake wa yuna kauna fiha da rika haduwa a cikin aljanna ana tababi kana haduwa da wani tahiyatan wa salama ana gaisuwa da sallama assalamu alaikum akaram akaram kallahu ina gajiya haka haka za a rika haduwa babu wanda zai ba tsine ne ne wani yi zauna da gurfata bi ma sabarun kira wa yuna kauna suna haduwa da junansu fiha a cikin aljanna tahiyatan wa salama suna masu gaisuwa da kuma aminci suna ga yawa ƴan uwansu cewa salamun alaikum kowa yana ga yawa ɗan uwansa haka Allah ya sa mu na cikin su sai Allah madaukakin sarki yake khalidi na fiya za su dawoma shine magana ma wato abin da yafi aljanna dadi ke dan a zo a ga ma ga dadi kaza ka tambayi ba ba ka ji wanda ake turowa alawi ran da ya karɓo zo din sai yana tuno ba alawi hankalin sa kan domin shi matsalar dadi kenan rake yanke to ka tashi hankali za ka shiga ko ba ko ka tambayi yan yan fawa masu wata 30 ka tambaye su su magani ran da suka watan ya zo kaje mutum ya ga wato babu wannan alaƙin wallahi sai hankalin ya kai to domin laifin da yi karewa to da a ce za a kai mutum aljanna a ce bai shekara goma zai yi zai kai janawa yana fanta ba amma da zarar ya rage sauran shekara biyu to daga lokacin ko hankalin da zai fara kai ballantana a ce gobe ko yau jajibiri daga gobe an gaba to sai Allah dan ya dada wato yan aljanna sai ce khalidina fiha za ku dawoma a cikin ta hasan wato hasanat mustaqara wa muqama a ja kawo cikin wancan cewa sa'at mustaqara wa muqama nan kuma sai aka ce hasanat mustaqara lalle matabbata tai wato ta ta kyautata wa muqaman da gurin gaba Allah ya sa mu sai Allah barkokin sarki yake ne ayi karfi قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لذلك Allah yake kul ga ya mutu ma ya abau bikum rabbi ubangiji na baya daga muku kafa baya kyale ku laula du'aukum ba dan addu'ar ku ba abin nufi ba dan addu'a ku ba da kuke yawan roƙo Allah madaukakin sarki da tuno ubangiji madaukakin sarki ya tafiyar da saboda shi dan takar da ake yi da saban da ake aiwatarwa shi da yake ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima me Allah zai da azaba ku idan kuna gode masa kuma kuka yi imani babu abin da Allah zai yi muku da zai zai da azaba ku وكان الله شاكرا عليما domin ubangiji mai jin godiya ne aliman kuma masani to shine kul ma ya abu bikum rabbi ai la yubali wala yaftari bikum ba ruwa Allah madaukakin sarki in ma ba ku bauta masa ba fa innahu innama khalaqal khalqa liya'buduhu ya alji wata halittun dan su bauta masa wai wai aiduhu su kuma wato kada da yi domin ga malaiku nan ma ba a bauta ubangiji a ban kasa malaiku akwai wanda tunda aka halitte su bautar suke kuma sun fi yawa sun ninninka ba a yawa laula du'a'ukum ba dan addu'a ku ba to shine Allah madaukakin sarki yake cewa fa sawfa yakunu lil faqad kadzabtum hakika ai ayyuhal kafiruna ya ku kafirai kun karyata sakon Allah madaukakin sarki da abin da annabi ya zo da shi fa sawfa yakunu lil zaba da sannan azabar da za a yi muku saboda karyatawar da kuka yi za ta zanto tana bibiyar juna za ta lazamce ku ba rabuwa da ku shine da zaba duk da wasu na cewa ai iqaban wato hukuma ce dai wanda za ta rika bibiyar ku ba za ta rabu da ku ba abubuwan da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana amin ba haka na masha Allah tabaraka ya hayya kai la hawla wala quwwata to ka ku ai za a duka a kware da gaske kware da gaske kware da gaske to Allah ya faranta mana Allah ya faranta mana akwai rasuwa da aka yi mana ta mahaifin Malam Aliyu na ganki ya ma zo karatu wanda kamar yadda na gaya musu maganar mu ta ƙarshe ne shi ake so a samu mutum ko da yake a cikin ayyuka na alkhairi maganar mu ta ƙarshe da shi wani lokaci mun je mun duba shi da suka ta Abdulrahman to alhaji kabiru fara lokacin da aka yi wasu aiki to bayan nan an kwana biyu sai yi mun waya sai ya ce mun akara wa kallahu wai wannan tafsiri kake dubawa sai na ce maza gaskiya ba guda ɗaya nake dubawa a yace wanda kake ijtimadi ne wanda idan ka zo nace ummatul tafsir sai ce mun da Allah kai mun tafsirin sunan domin ina so rika amfani da shi saboda kaga yanzu wato rayuwar ba ta da tabbas wannan maganar muka yi ta kai so da ko shakka babu kaga wannan shi yake nuna ko da yaushe mutum ya rika wato dan faro da abubuwan alkhairi a rayuwarsa lokacin da aka gaya min yaro ina jin wannan injiniya na gaya min jiya abu kalmar da ta fara faɗo min jiya to ko shakka babu muna taya iyalinsa gaba ɗaya muna taya su ta'aziya muna musu ta'aziya kuma ne muna musu fata Allah madaukakin sarki ya yafe masa kurakuransa kafara da Allah ya sa bakin wahalar ta kenan muna roƙon ubangiji da sunayensa kyawawa da tsofin sa madaukaka duk waɗanda suke marasa lafiya a gida da asibiti Allah ka ba su lafiya magabatanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yi jaddada rahama a kaburburan su idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani za ku ga sabuwar banka a bayan nan malam ya ɗauke ta wato lafiyar ni ban ma an kara cewa na jike ba wasu da yawa an ankara sai wani ya gaya wa Dr. Abdulrahman cewa malam ba a jike ya zalla aka yi karatu to shine take ya bada kudi aka ce wannan sabuwa kar ga ta nan muna fata Allah ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya kara masa tsawon kwana da lafiya Allah ya yawaita mana ire-iren su muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka duk wanda suke mana wasiya da addu'a Allah madaukakin sarki ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka tallafa musu muna roƙo ubangiji da sunayensa kyawawa da kofinsa madaukaka waɗanda kwanci da ake ciki na rayuwa Allah ka yaye mana muna roƙo ubangiji da sunayensa kyawawa ƙasar nan yanayin da ake ciki na wahalhalu Allah ka nasaba mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce gaba mu ikon binta Allah ka sanya tausayi a cikin wato shugabanninmu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبدك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين